بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan safiya ta ranar asabar wadda ita ce safiyar 18 ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 21 ga watan satumba shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 11 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin qa'idatun fil mahabba wallafar al'imamu Shekul Islam Ahmad ibn Abdulhalim ibn Abdulsalam ibn Taimiyya Allah Ubangiji ya gafarta masa. Ibn Taimiyya cikin wannan littafi na shi wanda asali na cikin jami'ul Masail yana yi mana magana akan ƙa'idoji waɗanda suka shafi ƙauna da kuma yadda shari'a take kallon ƙauna ta addini da ta ɗabi'a da kuma wato rassa da suka shafi haka. Yana mana magana akan bambanci tsakanin ƙauna ta shari'a ta addini wadda ke gina duniya da kuma tanadi da lahira da kuma akasin haka wato irin ƙa'idoji da dokoki na rayuwa wanda wasu tsare-tsare ko wasu al'ummomi suka tsara wa kansu wanda a ciki babu itibari da lahira duniya kawai suka sa gaba har buga mana misali da wasu wato mashahuran mutane a tarihi waɗanda suka gawurta a wajen irin waɗannan tsare-tsare kamar mutanen annabi Nuh alaihi salam wanda sun gina civilization babu tunanin Allah a cikinsa duniyarsa kawai suke ƙauna ita kawai suke bi kamar Namrud wani sarki ɗin Namrud ibn Kan'an wanda ya zamani da annabi Ibrahim alaihi salam da kuma taƙadarin Uh, wato jagoran nan na uh, mangolawa wanda ake ce ma Jinkiz Khan wani takadari wanda yi wa duniya ta'annati ba ɗan kaɗan ba wanda ya rasu a shekara ta 618 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to zamu tashi inda yake cewa fa idza lam yakun maqsudud din wan namus al mawdu' uh, إلا جلب المنفعة في الحياة الدنيا ودفع المدرة فيها فليس لهؤلاء في الآخرة من خلاك irin waɗannan tsare-tsaren na addinin da aka tsara irin addinin da aka tsara ma 'yan Mongolia irin addinin da Namrud ya tsara wa al'ummarsa wanda da wannamus da ka'idojin da suka sa mun ji ka'idoji annamus anan ma'anan shi dokoki dokokin da suka tsara babu wata manufa a cikin dokokin illa jalbal manfa'ati fil hayatid dunya sai dai samar da amfani a duniya duk hukunce-hukuncen da dokokin da tsare-tsaren duniya kawai ake so a ga an gyara ta ta yi kyau ta yi daɗi falaisa li ha'ula'i fil wadaf al madarati wadaf al madarati fiha dogarin tunkuɗe duk wata barna ko wata fitina ko damuwa a duniya falaisa li ha'ula'i fil akhirati min khalaq to masirin wannan tsarin ba su da wani rabo ko dan kankani a lahira thumma in kana ma'a zalika ja'aluhu liyastawlu bihi ala ghairihim min bani adama wa yaqharuhum sannan kuma ba su tsaya iya nan ba bayan sun gyara iya inda suke sai kuma su fara tunanin to ya za a yi kuma su ƙara mamaya su danne sauran bani adama sauran mutane da ke makwabtaka da su na nesa da na kusa ya ce ka fi'ili fir'auna wa jenkins khan kamar da fir'auna da jenkins khan ya yi kamar da turawa mulkin mallaka suka yi ma duniya a wannan shekarun 200 zuwa yanzu da suka yi abin da suke ganin cewa sun gyara ƙasashensu ba su tsaya iya nan ba sai suka ce to bari kuma su faɗaɗa su yi expansion da haka suka fara neman protectorates ƙasashe da za su mallake a afirka a asiya da makamantansu wannan shi haifar da mulkin mallakan da turawa na birtaniya da faransa da jamus da italiya da spain da belgium da sauransu suka yi ma kasashen afirka da kasashen asiya da sauran kasashe masu rauni su faɗaɗa nufus ɗinsu to haka jinkis kan shi ma ya yi haka fir'auna ya yi da haka ji allah ya ce wa fir'auna ya ba da labari wa umar kiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ranar alkiyama tsan azaba mai tsanani za a yi mashi bai da komai a lahira jinkis kan kamar yadda ake ba da labari shi ma ya ya dauki aniyar sai ya mallaki duniya gabaki daya tun daga ƙauyukan su na ƙasar Mongolia wadda ke cikin China a yanzu ya fara haɗa rinduna wadda da ƙabilu ne ƙanana waɗanda ma ba sa ga maciji da juna ya haɗa su tsakanin Mongol da Tatar da sauransu ya yi wata gagarumar rinduna wadda ta nufato duniya da bala'i wanda aka jima ba a ga irin shi ba wanda kamar da ibn asir yake cewa an zata ma tashin alkiyama ne an zata ma jujuwa ma jujune su saboda rashin imanin su da ta'annatun su shekara wajen 200 suka yi suna ba suna ba duniya wahala ba kafirai ba musulmai ba makwabta ba na nesa ba su san komai ba sai zubar da jini da, da ta'annati wai, kuma da tunanin hakan da suke yi wai gyara duniya suke wani hawi hima da ire-irensu ire-irensu su ne kamar turawa ɗin tura mulkin mallaka sun sun samu al'ummomi da tsare-tsarensu da rayuwarsu da addininsu da culture ɗinsu suka zo suka wargaza komai kamar a nan ƙasashenmu na arewacin najeriya sun su tarar da daula ta usmaniya ta riga ta kafu ta zauna da gindinta suka tarwatsa ta suka yaƙe ta suka zo da makamai waɗanda ba a taɓa ganin irinsu ba tun a lokacin suka yi fata-fata da da daular suka kafa nasu nasu nasu tsarin suka ce kuma dole shi za a bi da yarensu da al'adunsu da iliminsu da tunaninsu komai da addinansu shi suka kawo ƙasashen nan wanda kuma har yanzu ƙasashen afirka musamman irin namu suna biyan farashin wannan bala'i har yau a cikin shi muke ƙaƙabar da suka yi mana har yau ita muke ciki Allah kawo mana mafita haka suka yi a ƙasashen asiya haka suka yi a ƙasashen latin america duk inda suka ji haka suke irin wannan abun ya ce fa'ula min azamin nasi azaban fil akhir waɗannan suna daga cikin da su fi kowa shiga azaba a lahira kamar da Allah ya ce din adkhilu ala fir'auna ashaddal azab waɗannan irin azzaliman waɗanda duniya kawai suke bi tsarin duniya ne kawai damuwarsu duk abin da ake da sunan civilization a ƙasashen turawa baya ɗaukar lahira a matsayin cewa responsibility ne na a mutane tare da lahira kai dai da kai da ita ka je can kai ka jiyo hasali ma su suna ma promoting tunani da addini da tsari na falsafa wanda bai yadda da rayuwa bayan wannan rayuwa ba tsarinsu kawai da hariya ce in yi illa hayatu na duniya na mutu wa nahya kuma yi hulikuna illa da sun dawo da ƙaryata tashin alkiyama irin yadda kafiran da suke amma ya tasa'alun anin nabayil azim da ire-irensu saboda babu tunanin lahira a cikinsu babu tunanin addini babu tunanin gyaran zuciya babu tunanin gyara alakar mutane da Allah duk wannan bai cikin tunaninsu tunaninsu kawai gine-gine masana'antu tattalin arziki noma kiwo binciken ilimi kimiyya da fasaha inganta tsaro alaka tsakanin ƙasashe danniya ƙarfin soja wasanni al'adu fina-finai duk wannan shi ne damu su kawai duk waɗannan ba su da alaƙa da lahira babu wani abu da lahira a cikin waɗannan babu baruwansu da tunani a kan zuciyar ɗan adam alaƙa shi da ubangiji makomarsa bayan ya rasu gyara masa ibada inganta ibadarsa tare ƙofofin da zai yi ɓarna wanda za ta ɓata alaƙar shi da Allah to da sun tsaya ma sun ce su su nasu kuma ku yi naku da da sauki ko amma sai suka ce to kuma kowa ma bai isa yayi wani abu sai wanda suke baka yi saka wani tsarin mulki ba sai irin tsarin mulkin da suke so demokradiya baka yi saka wani tsarin tattalin arziki ba sai wanda suke so ra'asu maliya me yake ce mishi jari hujja wanda ke gina akan riba da rashin tausayi da rashin imani baka isa ka tsara tsarin ilimi ba sai wanda suke so dole yanzu misali kasashen musulmai suka tarsa su zuwa ga komai nasa na tsarin ilimi sai na turawa yanzu kuduwa ku gani jama'a yanzu dole makarantun hatta makarantun islamiyya da arabiya da integration da aka kirkiro duka kokari ne na a tafi tare da su a maida makarantu irin namu na gargajiya an maida su baya ana ganin ƙauyanci ne duk girman karatun mutum ne mai da certificate irin nasu ba a ganin shi da ilimi tsarinsa kawai dole shi ake bi dole ko ana so ko ba a so tsarin noma nasa ake bi tsarin al'adu nasa ake bi tsarin zamantakewa yadda ake gina gidaje ake tsara birane komai nasu ne to kaga sun tirsasa wa mutane dole sai an bi nasu wanda kuma duk bai yi haka ba za a yi declaring din shi a matsayin dan ta'adda abokin jayayya a yi fada da shi a yi fitina da shi sannan kuma dan abin da za ku yi kokari ku yi na addini kullun suna yaƙa shi yaƙa shi a rubuce yaƙa shi ta fada da abin yaƙa shi ta cusa wa al'umma ku mugun tunani game da shi cewa addini cin haƙƙin ɗan adam ne dole a ba kowa ‘yancin ya abin da ya ga dama duk ƙabilan da musulunci ya kawo game da mata game da yara game da zamantakewa su ce duk ba haka ba ne duk wannan yana cikin wannan irin ta'annatin da suke na ƙoƙarin cewa su duniya kawai suke gyarawa sai sun gama gyara abin da suke ganin duniya ce kuma ta lalace musu gaba ki ɗaya Allah ka tsare mu kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa nutlu alayka min nabai Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبه أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين الله يتشي أسكن قصص نتلو عليك منا لا برتامك من نبأ موسى وفرعون daga cikin labarin da ke zai baka mamaki na rigingimu da gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya Musa na wakiltan gaskiya, Fir'auna na wakiltan ƙarya, bil haqqi wannan labarin ba baka shi da gaskiya da qaumin yu'minun dan mutane su ci su yi imani da Allah. Inna Fir'auna ala fil ardi. Lalle shi Fir'auna ya gawurta a bayan ƙasa. Yadda kaga America da Burtaniya da Faransa suka gawurta a bayan ƙasa, haka ya gawurta. Waje ala ahalaha shi'an ya rarraba al'ummar duniya zuwa dangi-dangi ƙungiya-ƙungiya inda za su ce ƙasa kaza ƙungiya kaza lardi kaza diya da suka gada maka suke yi ya sadu ifu tsawa ifatan minhu yana raunata sashe daga cikin al'umma a mai da ku masu rauni a mai da ku mabukata a mai da ku ‘yan neman taimako ‘yan neman bashi ‘yan neman agaji Allah ya ce yu zabbihu abna'ahu ya ta kashe ‘ya'ya maza wa yastahayi nisa'ahu yana raya mata innahu kana minal mufsidin lalle shi mabarnaci ne bai yiwa al'umma ta rayu alhalin ta ci gaba alhalin babu mazaje a cikin ta mazaje sune jagorori amma kamar da ake hannu sai a zo a fifita al'amarin mata nuna mata komai a ce mata da yara komai gender sensitivity gender equality feminism wane ne ga sunan ka'idoji da mustalahat da tunani iri daban-daban na shuka barna kuma unconsciously duk mun yadda da su kowa dai kawai yana da matakin iya abin da ya da abin da bai yadda da shi ba a ce ‘ya'ya mata dole sai sun fito su ma kamar maza dole sai an yi gwagwarmaya da su da sauransu abin ya baka mamaki ya baka tausayi mata in kana da imani dole ka tausaya wa irin wahalar da mata suke sha na cewa dole wai sai sun fita sun yi gwagwarmaya da maza yanzu an waye gari duk abin da mata maza suke yi mata suna yi kuma da zaran an ga mace tana yin wani abu da maza ne da kaɗai suke yi sai ma an zo an yi promoting ɗinta a nuna wai ita gwarzuwa ce a ce mace tana tuka trailer ta ɗangwate a ta tarihinta ana girmama ta ana ganin wai ta yi abin arziki alhalin abin abin rashin arziki ne wannan abin a tausaya mata ne mace tana aikin mason tana gini tana ɗaukan kankare tana jera bulo tana saka tiles mace tana aikin vulcanizer tana gyaran taya tana aiki a gareji tana gyaran inji ko gyaran propeller karkai maganan ma wai mata masu bada mai a gidan mai wannan ya zama common da mata masu zama suna aiki a, a, a, a police station a matsayin ita ma police woman bana ce police man ba ko police woman ita ce accounter da mata masu shiga aikin soja to yanzu har ma mata masu tuka keke nafe akwai zai ga mace kawai ita ce direban keke nafe tana ta gurin gurin ita ma tana daukan fasinja kuma sai a dinga ganin wai ta kyauta alhan a tausaya mata ba aikinta bane Allah bai halicci jikinta don irin wannan ɗabi'ar ba Allah bai halicci ta don ta irin wannan harkar ba kuma aikin da ta bari a gida wanda ya kamata ta yi fitowar ta aikin ya lalace kuma sai ya shafa al'umma gaba ɗaya dan mata ko yanzu malaman makaranta ma'aikata asibiti malaman jinya yan NGO da yan siyasa woman leader to wannan kuma ai common ne ma common ne kuma dukansu suna da maza suna da 'ya'ya saboda haka mazan da 'ya'yan suna cikin garari saboda uwayen mata ba sa to wannan al'umma da ta karɓi wannan irin sabon tsarin rayuwa wanda ya saba wa al'adunta da addininta babu shakka ta biya ta jira farashin da ta biya bayan wasu shekaru su kuma turawa abin da suke so kenan saboda mene saboda wannan ka'ida innahu kana minal mufsidiyin fir'auna yana cikin mabarnata to duk waɗannan jagororin kafircin na duniya wakilan fir'auna ne ko kuma kace su ma wasu sababbin samfuri ne na fir'aunawa kuma su ma babu abin da suke so illa barna ta yawa a bayan ƙasa saboda haka ake sahala duk wata hanya da za ta kawo barna jimairu rigingimin da aka ta yi kwanaki akan LGBTQ+ din nan wanda ta lafa ne ba wai an wuce bane wataƙila a ƙarƙashin ƙasa ana ana ci gaba da illata al'umma a kai ana ta rubuce-rubuce ana ta dabarbaru ana ta sainin ɗin takardu a ɓoye saboda mene saboda a wargaza al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta shiga cikin ti ta shiga cikin rudani Allah ka tsare mana imanin malam ya ci gaba da cewa wa qarqasallahu subhanahu qissata fir'auna fi ghairi mawdi'in min alquran hakika Allah ya bada labarin fir'auna a cikin wurare da yawa cikin alkur'ani babu wani izbi na alkur'ani sai dai zama akwai labarin a cikin izu 60 na alkur'ani sai dai zama akwai labarin Musa da Fir'auna wa kana huwa wa qaumuhu ala dinin lahum min dinil muluki da shi Fir'auna da mutanansa sun kasance suna da cikin suna cikin wani sarauta suna cikin wani tsari na addinin sarakunan su kama qala ta'ala fi qissati yusufa ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki illa an yasha Allah kamar da Allah ya faɗa game da Annabi Yusuf yake cewa ba zai yiwu ya kama dan uwansa ya sashi a cikin wannan tsari na shugabancin da yake akai ba sai da izinin Allah wa hadal mulku kana fir'auna yusufa wa hadal maliku kana fir'auna yusuf wannan tsari na sarauta shine tsarin da fir'aunan zamanin Yusufa ya kawo wa kana qabla fir'auna Musa fir'aunan Yusufa wato sarkin zamanin Annabi Yusufa ya rigayi fir'auna na zamanin annabi Musa idan ya tabbata kamar da ake cewa sunan shi Ramses Afani Ramses haka ake cewa da shi fir'aunan sunan sarauta ne wa fir'aun ismul liman yamliku Misra min al-Qibt sunan sarki ne na dangantakar jinsin Qibdawa a Misra wanda za a ce misali akwai sarkin da sunan shi Mai akwai sunan da sarkin shi Shehu akwai sarkin da sunan shi Mai Martaba misali sarkin zazzau ana cewa kuma shehun borno sai a ce kuma oba na ibadan ko na ife kaga duk sarauta ce amma kuma tana da wani lakabinta wanda ake cewa kaisar a ce abin nan najashi da makamantansu ya ce huwa ismu jinsin ka kaisar wa kisra wa najashi wa nahu dhalika wa ulai al-mutafalsifa as-sabi'a al-mubtadi'a min al-masha'ina ومن سلك مسلكه من المنتسبين إلى الملل في المسلمين واليهود والنصارى يجعلون الشرائع والنوامس والديانات من هذا الجنس yace waɗannan masu aiki da falsafa masu surkullan zance sabi'awa masu bautan mala'iku kenan almubtadi'a waɗanda suke yan bid'a min almasha'ina yan hauragiya yan abiyari ma a shakida wa man salaka maslakahum da dambibin irin tafarkinsu minal muntasibina ilal milali fil muslimina masu dangantuwa zuwa ga wasu tsare-tsare sawawun cikin musulmai wal yahudi wan nasara ko cikin yahudi nasara yaj'aluna shara'iya wan nawamis wad diyanat min hadha jins suna tsammanin ko suna tsara cewa a tsara addini a tsara dokoki da shari'o'i a bisa wannan tsarin wani tsari tsarin a gyara duniya kawai لوضع قانون تتم له مصلحة به مصلحة الحياة الدنيا أثار دوكوكي wanda za su gyara rayuwar duniya in ku lura da kyau jama'a za ku ga hatta wani lokaci za ga hatta malamai da ke sa baki a cikin rigingimin siyasa kaga bangan da suke ba sa wuce wannan babu duk abin da ake faɗa bai wuce kawai ana jin takaici ko ana suka ko ana inkari ga shugabanni akan sun gaza wajen gyara rayuwar duniya malamai rabbaniyun su ne kawai suke magana akan abin da ya shafi wato lahira da gyaran zukata da alakan mutane da Allah ka a tsaya kawai akan tunani wanda yake duniya ce kawai wale hadha la ya'muruna fiha bit tauhid daka a cikin tsare-tsaren su baki daya babu magana tauhidi babu magana kadaita Allah wa huwa ibadatullahi wahda wanda kuma shi tauhidi shine bauta Allah shi kadai wala bil amali lid daril akhirah babu batu akan aiki da lahira duk abin da ake yi na campaign da alƙawarin da ake babu wanda zaka tawaje alƙawarin cewa to in naci zan tabbatar da gyara tauhidin mutane babu wannan ko zan tabbatar da mutane sun kama sallah gadan-gadan da azumi da aikin haji da umara da salatin manzo Allah ka ta alƙur'ani ba wanda su kai su lahira babu wannan sai dai titi asibiti tsaro abinci noma kiwo za a kawo awaki za a kawo tantabaru wani ma har kiwon macizai dai duniya ce za a gyara makarantu za a gyara albashi za a gyara asibiti da iyanan aka tsaya babu wanda zai magana cewa jama'a mun lura cewa akwai bokaye da ke lalata imanin mutane za mu yaƙe su a wannan gwamnati to asali ma bokayen ma su ne abokan aikinsu ko ba a ma cin zaɓen ma sai an yi harka da bokayen wala yanhauna fiha an shirki babu magana hana shirka tunda su ma suna yi hasali zaka ga shugaba ne na musulmi da shi ake promoting barna ko ana zargin shi a matsayin mabarnaci ko wani matsafi in za a yi maulidi shi ke bada intervention shi zai kawo tireloli na shinkafa a raba wa yan maulidi in ana wasan bori da shi za a yi in ana akai akun da yake zuwa ma masallaci kuma ya je coci kuma shugaba ne na musulmi wala haula wala quwwata illa billah bal ya'muruna fiha bil adli was sirqi wal wafa'i bil ahd abinda kawai suke magana akai shine adalci gaskiya rika alƙawari kada a cuci mutane kada a ɗebi kuɗi daga baitul mali ko ko Buhari Allah ya gafarta mai badan ya mutu ba da iya nan daga tashi ta kare Allah ya ji kamal albani haka yace ko shi Buhari gaskiya ce irin ta yan boko gaskiya adalci tutiyar adalci tutiyar rikon amana tutiyar gaskiya da ka a sace kudin gwamnati babu maganar tutiya da addinin Allah zama muna lura da irin wannan wato musiba da muke ciki kuwa an bar addini kowa kawai yayi a matakin ka na individual kaga za ka yi kai ka jiyo kaga ba za ka yi ba kai ka jiyo yanzu a Najeriya babu wata doka ta hana mutum ma ya ridda ya ba addinin da yake na musulunci ya kuma kafirci in ya ga dama ya yarda sai dai mu musulmai mu ji haushin shi mu ji takaicin shi mu yi ta Allah wadare da shi amma a hukumance bai yi kowa laifi wa nahu zalika min al-umuri allati la tatimmu maslahatu al-hayati ad-dunya illa biha da kwatankwacin abubuwa ire-iren waɗannan su gaskiya da alsi riƙon amana da sauran dokoki civil dokoki wanda rayuwar duniya ba ta yiwa sai da ita wa yashra'una ta'alluha lil mukhlisina wal mushrikina suna ainihin wato shar'anta abin nan at-ta'alluh komawa ga Allah a gurin su ɗaya ne da na mukhlisai da na mushrikai duk ɗaya ne kowa ya bi tafarkin da yake ganin zai sadu da Allah yayin da ita ko gwamnatin musulunci gwamnatoci na addinin musulunci suna ɗaukan al'amarin addini a mataki na farko in ka ɗauki gwamnatin Saudi Arabia wadda ita ce kaɗai gwamnati za ka yi cewa in ta rage wadda take da alaƙa da shari'a za ga su sun ba tauhidi muhimmanci tauhidi yana daga cikin wato me za a ce ne priority ɗin abubuwansu an kafa mai makarantu da jami'o'i an sahalewa malamai dama su yi rubuce-rubuce su karantar an hana duk wani abu da ya saba wa tauhidi da aka ga suke ganin haske a rayuwarsu an muhimmantar da sallah an muhimmantar da al'amarin lahira malam yace wa qad kallamtu ala aqsamid diyanati fi ghairi hadha al-mawdi wa bayyantu at-tab'i wal milli wash shar'i wa inna ma ja'a dhikru hadha huna muttaridan yace nayi bayani akan rabe-raben addinai a wurare daban inda ba nan ba na bayyana addini wanda yake wato sanin addini a bisa dabi'ar dan adam a bisa yadda Allah ya halicce shi da kuma milal milloli wato addinai daban-daban والشرعي da kuma shari'a yace anan kawai zancen ya bujiro ne ولهذا يقيمون النواميس بانواع من الحيل والسير والتلمسات saboda haka ne zaka ga suna kafa dokokin su gudanar da su ne ta hanyar dabaru alhiyal dabaru wasihir da hanyar bokanci wattalimmisat da surkulle saboda dokokin ba na Allah bane ana so a gudanar da su dole sai an yi wa mutane dabaru an yi campaign iri daban-daban an yi promoting abubuwa an yi rubuce-rubuce an yi tsare-tsare an firgita mutane an kafa dokoki sannan da sihiri da sihiri a mallaki tunanin mutane a juya musu hankali da kuma surkulle kama wada'uhu fi kutubi zalika kamar da za gani a cikin rubuce-rubucen su bai kulla fi ba da tsaya lisin a cikin wani surkullen suna cewa hadha yasluhu liwad'in nawamis kama tawasatil qarami talbatiniya sai su ce wannan ga wasu dokoki ko wasu hanyoyi wanda da su ne ake iya kafa doka kamar yadda qaramita da batiniya suna da littattafai za su ga suna da wani kundi kamar qur'ani yadda musulmai ke ganin muhimmancin qur'ani haka suke ganin muhimmancin dokar kundin nan nasu kamar shi Jenkins Khan yana da wasu qawaid kanun Jenkins Khan wanda duka zuriyar shi akai suka dinga aiki to haka yan batiniya da yan qaramita haka ko a yanzu zaka ji an ce ga wani littafi na wani takadari Karl Marx ko Adam Smith ko wane ne sai a ce waɗannan takadaran da shi suke amfani ko ka ji an ce ga wani boka wanda ya ba wani shugaba wani wani wuridi yana yi ko wata ka'ida ko wani nau'i na mu'amala ko wata sitara da yake sawa ko wani yanayi na abu da yake wannan shi yake sa ake jin tsoron shi ake shakkarsa ba a iya tunkararsa duk abin da ya ga dama sai ya yi ana ga ana irin wannan zarge-zargen game da 'yan siyasa ku to ashe ba yau suka fara wannan ba wa kama kana ya fa'aluhu saharatu fir'auna wa gairuhu kamar da fir'auna yana da ƙungiyar bokaye kamar da aka sani a tarihinsa wanda suke mushi irin wannan aikin da ma waninsa wasu shugabannin su ma suna da irinsu wa atharuhum mawjuda bi dhalika ila yau burbushin su yana nan abin sani ne har zuwa yau wa kuma ya fa'alun mushiriku na minar turki wal hind fi biladi ishe game da kuma mushirikai cikin turkawa da hindiyawa suke yi a zamaninsu yana magana a lokacin a ƙasashensu a lokacin turkiya da hindiya duka kafirai ne shi ne yake ishara zuwa gare su malam ya sake cewa wal mutafalsifatu sabi'iyya taj'alu dhalika jinsan lima bu'ithat bihi ar-rusul من الآيات ويجعلون موسى والسهرة والذين عارضوه من جنس واحد su ‘yan sabi'awa suna ganin da bokanci ɗinnan da ake magana da surkulle da abin da aka aiko annabawa duka yi ɗaya da aka a gurinsu da annabi musa a gefe guda da saratu fir'auna a ɗayan gefen duk irin abu ɗaya suke yi abin da suka yi abin da suka yi su bokaye na fa'iza hiya abin nan fu'ubanu ko a hayyatun tas'a a kafin su da zai alƙu ma an tumulku fa alƙawa fa idahiya su ubanun mubin ko suka zama macizai sannan da musa ya wurga sandar shi fa idahiya hayyatun tas'a to kaga ai macizai suka yi su ma shi ma macijiya yi ko sai suka ce to duk iri ɗaya ne duk iri ɗaya ne babu wani bambanci kaga wannan zalunci ne a cikin hukunci wa ha'ula'i kama ƙala ta'ala fihim waɗancan su bokaye kamar da Allah ya ce daga cikin abubuwar su walaka da alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq alhalin sun san cewa wanda da ya bugo kanci to a lahira ba shi da komai hum muqirruna bi anna manfa'ata dhalika la takunu fil akhirah su ma kaji Allah ya ce sun san a lahira ba su da rabo duk wanda yake bokanci ya san duniya kawai yake nema wanda yake ba gunshi shi ma duniya kawai yake nema ba wanda yake ba gun boka da neman wani abu na lahira ko na Allah shi ma bokan bayi da aikin da bayi da wani tsari ne mutane aiki da zai amfane su a lahira sai Allah ya ce walaka da alim hakika sun sani laman ishtara duk wanda ya biye ma wannan barna malahu fil akhirati min khalaq bai da komai a lahira a duniya yana iya samu kamar da suke samun mulki suke samun karfi suke samun wato sultani suke yin abin da suka ga dama su faɗa abin da suke so su yadda suke so ya ce wa in kana fihi bulugu ba'd al-a'radi min ri'asatin aw shahwa ko da yake ana iya cimma wasu burace-burace na shugabanci ko girman duniya ko wata buƙatar sha'awar duniya duk wannan ana iya cimmata a nan duniya fa huwa kama qala Allah ta'ala wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'u domin me yasa aka ce dai sai ma sai dai su samu wani sasha saboda Allah ya ce suna koyan abin da zai cutar da su ba zai amfane su ba wato amfani wanda yake khalis ba zai amfane su idh ma fihi min al-madarra yarbu ala ma fihi min al-khair saboda abin da ke cikin shi na cutarwa ya ya ya busashe abin da ke cikin shi na alkhairi wanda ya mallaki mutane da tsafi ko da ya jagorance su da bokanci ko da rufa ido zai ji wani ɗan daɗi ne ƙanƙani amma bala'in da zai samu kanshi a ciki tun anan duniya na min jarra'i abin da ya ɗaura wa kanshi na wannan bibiyar bokaye to zai sa daɗin shugabancin ma da yake so ya ji ko ƙarfin mulkin ba zai ji shi sai dai wanda yake nesa ya ga kamar cewa mulkin da ake ana jin daɗin shi amma shi yana ciki yana jin bala'i iri daban-daban Allah ya kyauta yace kama kala ta'ala walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lam Allah yace walau annahum amanu da a ce su din sun yi imani wattaqaw suka ji tsoron Allah lamathubatun mathuba wato asalin ma'anan almathuba shine tukwici abinda kake bayarwa an maka kyauta wato sakamako kenan daga asaba yusibu isabatan masubatan shine wato al'iwad kenan to abinda Allah yake barwa a lahira shi yake nufi a nan abinda za su samu daga wurin Allah na kyautar da Allah zai yi mamako kyauta na iman da takawa sakamakon iman takawa da ya zama musu alkhairi da sun kasance sun sani wali haza kana ma naha anhu min hadha aljinsi inma huwa likawni darar fihi aglab min almanfa'a shi sa an hana bokanci ne da tsafi da duk waɗannan abubuwa saboda abin da ke cikin shi na cutarwa ya galabaici abin da ke cikin shi na amfani wanda ma kuma wannan ya ɗaya daga cikin ƙa'idoji da suke sa a hana abu fa amma ma yanfa'un nasa falam yanha anhu yanha Allahu anhu abin da zai mutane amfani ba a hana kamar mene kamar ruqiya kamar magani na ɗabi'a da sauransu wali hadha lamma urida ala nabi sallallahu alaihi wasallam ruqa yayin da aka gabatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruqya qala man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al kamar da yake cikin hadisin wato sayyid muslim daga Jabir dan Abdullah Nabi sallallahu alaihi wasallam yace man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al duk wanda zai iya wani abu da zai amfani dan uwansa dan uwanka bai da lafiya kana da wata dabara ko wata masaniya wanda za ta amfani shi ya samu waraka to kai masa haka sawa'un zaka mai tufi ne za ka yi amfani da wani gadali ne ko saiwa ko wani kauci ko wani ganye ko ɗan itace ko wani abinci ko wani haɗi wanda za a ba shi ya sha ko ya wanka ko ya shafa ko ya amfani da shi ko ya tarara matuƙar babu wani abu da ya bayyana a cikin saɓan Allah ko kaucewa daga ƙa'idar shari'a to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyafa'al to yayi haka wa qala kuma annabi ya ce la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi shirkun babu babu laifi game da tufi inda babu shirka a ciki bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yace kar a dinga yi sai wasu suka ce mun kasance muna yi saboda harbin abin nan harbin kunama ko maciji ko zazzabi ko sharatuwa sai annabi sai ya ce musu a'ridu alayya ruqaku karanta mana injiya kuke suka karanta suka ce ga adoyin da suke ga tsarin da suke bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa babu komai na haramu a ciki sai ya ce to la ba'asa bi ruqa sai ba da ƙa'ida amma babu laifi game da tofi ko abin nan tawadiya malam ya kun fiha shirku matuƙar babu shirka a ciki abin da ake so a guje ma shine a guje wa shirka wato biye ma shaidani ko aljani ko wani ifriti ko maridi ko wani boka don saba wa Allah Ubangiji da saba wa dokokinsa wannan shine abin da aka hana wa zakara al-bukhari fi sahih fi istikhraj sirri an qatada qala Imam al-Bukhari ya ambaci asari dake cikin wato kitabu tib na Imam al-Bukhari din cewa daga qatada qatada yace qultu li Sa'id ibn al-Musayyib na tambayi malam Sa'id dan Musayyib Allah ya kara masa rahama nace ran yuwakhad mutun ne yake da an mishi sihiri an mai samu aw yuwakhadhu an imra'ati ko kuma ana tare shi ana kame shi daga kaiwa ga matarsa ya zama inni ne haka aikanta wannan yuwakhadhu bi fatil wawi wa tashdidil kha yuwakhadhu ay yuhbathu an imra'atihi la yasilu ila fil jima in zai tare da matarsa ko dai azzakarinsa ya laƙume ko ya zama dan kankani ko ya samu kasala da bai iya kaiwa gare ta ko a toshe al'aurarta yana faruwa ko ya ji bayi da sha'awa kwata-kwata an yi mishi sirul tafrik kenan ko to irin wannan ko ko wani abu makamancinsa a ayyuhallu anhu au yunashar shi za a iya warware masa wannan sihirin ko ai masa tufi qala malan sayyidu musaibi ce la ba asabihi babu lifi inna ma yuriduna bihi al-islah su masu irin wannan maganin ai suna neman gyara ne fa amma ma yanfa'un nasa falam yunha abinda ke amfanan mutane ba a hana ba saboda babu lifi wato mutane a samu wasu a cikin mu waɗanda za su koya su iya su san tauhidi su san sirrorin magani su san usulul tib su ci gaba da aiki da iliminsu da bincikensu suna taimakawa al'umma game da waɗannan matsaloli da suka yi yawa a cikin mutane yana daga cikin abin da zai baka mamaki ka ji wannan ta inkarin ai babu babu babu abin da bai sani ba shi dama magani ai tajriba ce a gwada yau da gobe a iya a kware a goge sai ga idan Allah ya mutum fatahi ya zama wato wani ya zama wani mai kariya ga al'umma game da wannan kuma aka rasa masu yin wato harkar magani wanda yake addini ya yarda da shi to wannan zai kuɗa kofa ta zuwa wurin bokai musamman ga mata da 'yan siyasa duk boka waɗannan su ne manyan kwastomin shi mata 'yan siyasa mata su za su Na'am? To bari mu gama karatu da Allah malama. Bari mu gama karatun to bari mu gama. Saboda muna recording ne ki zauna ki mu gama tukunna. So, uh, mata da, da, ainihin wato ‘yan uh, siyasa su ne manyan kwastomomi da ke zuwa wurin bokaye. Idan ba su sami musamman mata ɗin idan ba su sami wanda zai musu magani na damuwarsu a bisa babin shari'a ba da damansu suna tarsasuwa ko su ba wa kansu fatawa ko ƙawaye su ziga su akan cewa to su tafi kawai su je su yi wanda shari'a ɗin ba ta yadda ba a ce wai ai a tuba daga baya ko a ce Allah ce tashi in taimake ka ai shi magani duk yadda ya sawaka malali ku ne kuka sa wannan rigingimu in za ku ba da tarihin waɗannan abubuwan ku 'yan islamic chemist za a ji da yawa daga bakinku na malam malam bahari namu wancan na na na sami naka malam bahari malami yana baka labarin sai abin ya baka tsoro kai duk wanda yake harkar rukuya yana baka labaran nan zaka ji tsoro malam sosai kuma dole ne sai ka ci gaba da kai ma kiyaye azkar ɗinka da imaninka kana alkinta shi kai ta tilawa kana kana jin bakara da ayatul kursi da mu'awwaza in ba ka ba sai ka samu matsala Allah ya kyauta to sai malam yace faslun وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل وهو أصل الأعمال الدينية وغيرها وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله فالتصديق بالمحبة هو أصل الإيمان وهو قول وعمل kama kad buyyana fi ghairi hadha al-mawdi zai kara asala wata kaida ne yace idan kana aslul idan kana al-hubb asla kulli amalin min haqqin wa batil mun ji cewa kauna da soyayya ita ce asalin abin da ke ijinatin yake harraka zukata da gaɓoɓi wajen aikata duk wani aiki mai kyau ko mara kyau mutum yana son abu ne sannan yake shi wa huwa aslul a'mali ad-diniyya hakanan ayyukan addini ghairiha da ma waɗanda ba na addini ba duka ƙauna da son yi shine asalinsu wa asul a'malid diniya hubbullahi wa rasuli asalin abin da ke sa mu yi aiki na addini shine muna kaunar Allah muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama anna asal aqwali diniya kama yanda asalin tushen zance da ya shafi addini tasdiqullahi wa rasuli gaskata ubangiji da gaskata ainihin manzansa shine asalin zance da ya dace da addini fattasdiqu bil mahabbati wa aslul iman sadaka gaskata wannan kauna asali ne cikin imani wa huwa qaulul amal imani da aka ce aiki ne da magana ai shine gaskata waɗannan zantattuka a cikin zuciyarka kuma ka kaunace su ka gaskata zancen Allah ka kaunace Allah gaskata manzon zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kaunace shi wannan shine imani ko a aikin ka da maganar ka wato idan ka gaskata din da zuciyarka sai kuma wannan gazgatawar ta jaka zuwa ga aikatawa sai zama da aikin da maganar duka suna cikin rassan imanin kama qadbu yana fi gairi hadal mawdu wa ma'lum yace abu ne sananne anna quwwatal mahabba li kulli mahbubin yatafawatu fiha an-nasu tafawutan aziman kuma abu ne sananne cewa karfin kaunar wato nauyinta abin nan dinta bin nan dinta a nagartatta ko rashin nagartatta ƙarfinta kimata ya bambanta daga mutane zuwa mutane tafawut mai yawa kuma bambanci mai yawa tsakanin wane da wane tsakanin mutanen zamani kaza da mutanen zamani kaza tsakanin mutane masu irin tarbiya iri kaza da tarbiya iri kaza wato a mataki na individuals kaunar da wani ke wa Allah tafi wanda wani ke mata ke masa kuma dukansu masu kaunar Allah ne a mataki na zamani ƙaunar da sahabbai suka yi wa Allah ta wuce ƙaunar da wasu za su yi wa Allah haka a mataki na ilimi ƙaunar da masani wanda ya san Allah zai wa Allah waliyi na Allah zai wa Allah ta wuce ƙaunar da gama gari mutum zai wa Allah ina fata muna ganewa yace wata tafawatu wai tafawatu halu shakhsil wahidi fi mahabbati shay'il wahid haka nan ma mutum guda ɗaya shi a karankin kansa zai samu kanshi a wani lokaci ƙaunar ta tumbatsa a wani lokaci kuma ta yi ƙasa bai haisu ya ƙawal hubbu taratan wa ya du'ufu taratan wani lokaci ƙaunar da yake wa Allah ƙaunar da yake wa addinin Allah ta tumbatsa ta ƙara ƙaimi wani lokaci kuma ta raunata bal ba haka ba ma kad ya tabaddalu aqwal hubbi bi aqwal bughdi wal aks mutum yana iya samun kanshi yana da tsananin ƙaunar abu sai kuma ya juya zuwa ga tsananin ƙiyayyarsa ko ya samu kanshi yana tsananin ƙiyaye abu sai ya juya zuwa ga tsananin ƙaunarsa kamar yadda amur ɗan as yake fara ko abdullahi amur ɗan as cewa da suna ƙin Allah yace ba wanda muke so mu ga ya cutu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mun mutu lokacin da mun mutu ƴan wuta muka dawo muka fi ƙaunar shi fiye da komai to haka kamar tsakanin namiji da mace ka iya samun wani namiji wanda da yana tsananin ƙaunar wata mata sai ya juya kuma zuwa tsananin ƙiyayya ko da yana tsananin ƙiyayya ce zuwa zuwa tsananin ƙauna haka ita ma mace dama suna cewa wani ɗan layi ne boda ce wata siririya tsakanin ƙauna da ƙiyayya wanda ana iya crossing ɗinta akai akan wannan kuma ɗabi'a ce kamar da Allah da Allah ya bada labari musamman game ɗabi'a ɗan adam cewa ɗan adam na iya ƙauna kuma ya juye ya zama ba ƙauna ba kamar yadda ya ce fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid za ka yi ka yi sadda sadda tsakanin namiji da mace wa qad ba nan ba falan ma kada zaidun minha wataran kaga ya gama bukatarsa dan adam yana iya gama bukatarsa daga abun sansa zai gama kuma babu soyayya babu soyayya idza qadaw minhunna wataran to wannan dabi'a ce ta dan adam jujjuyawar hali daga kauna zuwa kiyayya ko daga kiyayya zuwa gauna yace qala Allah ta'ala Allah ya ce wala tattakhidu aduwi la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi kar ku dinga riko da abokan gabana abokan gabanku a matsayin majibanta tulquna ilaihim bil mawaddati kuna wurga musu kaunar ku wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi alhalin kuma sun kafirce wa abin da yazo muku na gaskiya ila kauli zuwa fadin Allah قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه حقيقة أبون كوي ميكونا غريكو غمد الأمر سيدنا إبراهيم عليه السلام دمومين لكي تردشي إذ قالوا لقومه إنا براء منكم للي مو منا برمبرن دكو ومما تعبدون من دون الله منا برمبرن دا أبن دكو كي بوت سامكم وبايان الله كفرنا بكم mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghda'u abada mun dauki gaba da kiyayya tsakaninmu da ku har abada amma ne suka ce mene hatta tu'minu billahi wahda har sai in kun yi imani idan kun yi imani sai wannan gaba da kiyata kuma zuwa kauna da soyayya sai ta juye zuwa kauna da soyayya wannan haka yake aikace tsakanin muminai junansu da wani wanda ba mumini ba da zaran ya musulunta sai ga kaunarsa ta shiga cikin zuciyar muminai ɗan uwansa dama kuma innamal mu'minuna ikhwatu muminai ɗan uwan juna ne ɗan uwantakarsu tana tabbata har zuwa ainihin shiga aljanna wani zana fi sudurihim min gillin ikhwanan suna nan dai a sunansu ne ikhwan yan uwa wa ibrahimu huwa imamul hunafa alladhina yuhibbuhumullah wa yuhibbunahu wa huwa khalilullah sayyidina ibrahim alaihi salam shine limami shugaban masu bin addini miƙaƙƙe waɗanda suke son Allah Allah yake son su kuma shine aka Allah ya kira shi da suna khalilullahi da Allah ya ce wa takhadallahu ibrahima khalila annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha takhadha ibrahima takhadhani khalilan kama takhadha ibrahima khalila annabi ibrahim khalil ne khalil shine babban masoyi ba shi yakan ce badadi wa qala ta'ala Allah ya sake cewa afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li ila rabbil alamin la rabbil alamin Allah ya ce shin ba ku ga abin da kusance kuna bauta ma ba da ku da iyayenku na can baya lallai su waɗannan gumakan abokan gabana ne sai dai ni ubangiji nake kaura qala ta'ala aidan kuma Allah yace la uhibbul afilin bana son al'afil shine alga'ib mai gushewa waqad wa qala ba'da zalika inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushriki sannan annabi ibrahim ya sake cewa hakika na fuskantar da fuskata zuwa ga Allah wanda ya kirkiri sammai da ƙasa hanifan ina mai bin miƙaƙƙen tafarkin sa wa ma ana minal mushrikina sam inda annabi ibrahim Allah ya bada labarin shi ya ce sam ni ba daga cikin mushrikai wannan yana tabbatar mana da ka'idar da yake assalawa ne na wato kauna da, da muhimmancinta a addini da kuma cewa tana iya juyawa zuwa ga akasinta ya ce wa ƙadƙala ta'ala kuma Allah ya ce wa minan nasi man ya taƙidu min dunin lahi an dadan yi hubbunahum ka hubbin lahi wallazi na amanu a shaddu hubban lillah cikin mutane akwai wanda yake riƙe da yake riƙo da an dad wato kishiyoyi da ya sanya wa Allah yi hubbunahum suna ƙaunan waɗannan kishiyoyi da suka sanya wa Allah ka hubbin layi kamar irin yadda ya kamata bawa ya ƙaunaci Allah wallabina amanu a shaddu hubban lillah masu imani suna ƙaunar Allah mafi tsananin ƙauna fiye da irin girman ƙaunar da kafirai suke magumaka wala raiba anna mahabbatal mu'mina li rabbihim a'zamul mahabbat babu shakka akan cewa ƙauna da muminai suke yi wa ubangijinsu ita ce ƙauna mafi girma a azamul mahabbat wa kazalika mahabbatun lahi lahum hiya mahabbatun azimatun jiddan hakanan ƙaunar da Allah yake ma bayinsa bayi suna ƙaunar Allah ƙauna mafi girma ashaddu hubban lillah sannan shi ma Allah yana ƙaunatar bayinsa wata ƙauna mai girma kama fi sahih bukhari an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallama qala kamar da yake cikin Bukhari da Sahih Bukhari afwan kadai cikin hadisin nan na Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullahu ta'ala Allah yana cewa man adali waliyan faqad barazani bil muharaba man adali ay man ittakhadha waliyan li aduwan wanda yayi riko da wani masoyi na a matsayin abokin gabarsa saboda yana masa hassadar kaunar da Allah yake masa yana masa hassadar imaninsa sai je yana cutar da masoyin Allah to wannan Allah ya ce faqad barazani bil muharaba wannan yana fito na fito da ni ne inji Allah yana cewa mu zo mu yaki wannan yana cikin tsoratarwa game da cutar da bayin Allah Allah ya ce a cikin wannan hadisi kudusi wa ma taqarraba ilayya abdi bimithli ada'i maftaratu alayhi babu abinda bawa na zai yi ya samu ɗaukaka a wurina ya samu shiga a wurina fiye da aikata abubuwan da na farlanta mishi tauhidinsa da sallarsa da azuminsa da zakkarsa da aikin hajjinsa wala ya zalo abdi bawana ba zai gushe ba ya taƙarrabu ilayya yana ci gaba da samun kusanci na kurkusa zuwa gare ni bayan ya yi waɗancan farallan kenan bin nawafil wato ta hanyar nafilfili wato ƙari akan abin da ɗora mashi ƙarin sallah ƙarin azumi, ƙarin zakka, sadaka kenan, ƙarin umara ko aikin haji da sauransu. Hatta uhibba, hasi na zama na ƙaunace shi, tunan Allah yana yin ƙauna. Fa'iza ahbabtuhu idan na ƙaunace shi, kuntu sam'uhun ladhi yasma'u bi. Zan waye gari na zama ni ne jinsa da yake ji da shi, wa basruhun ladhi yabsuru bihi, ni ne ganinsa da yake gani da shi, wa yaduhun lati yabtushu biha, da hannunsa da yake tabawa da ita, warjiluhu allazi yamshi biha da kafar shi da yake tafiya da ita wannan malamai sai mashi fasarori daban-daban wasu suka ce ma'ana haka shine itharuhu amri zai fifita al'amari na fa huwa yuhibbu ta'ati wa wa yu'thiru khidmati wa yu'athiru khidmati yana san da'ata yana fifita hidima gare ni wasu kuma suka ce a yakunu mashghulan bi fala yusghi li sam'ihi illa ma yurdini wala yamshi bi rajlihi illa ila ma yurdini wala yabsuru bi ainihi illa ila ma yurdini da sauran magana da aka fara zai wayi gari ya sakankancewa Allah babu abin da zai aikata sai abin da Allah zai yarda da Allah sannan a a zuwa ƙarshe yake cewa فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولأن ولئن سألني لأعطينا إذا ما yana tafiya ne da ni yana gani ne da ni yana ji ne da ni yana tabawa ne da ni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce a lokacin idan bawa ya kai ga wannan mataki duk abin da ya roke ni zan bashi wala in ista'adhani la u'idannahu duk abin da ya nemi in tsare shi daga gare shi zan tsare shi wa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu Allah ya ce ban taɓa yin taraddudin aikata wani abu wanda dole sai na aikata shi ba kamar mene taraddudi an qabdi nafsi abdil mu'min irin taraddudin da nake yi wajen karɓar ran bawa na mumini yakrahul mauta yana tsoron mutuwa wa ana akrahu masa'atin wa akrahu masa'atin ne kuma ina kyamar wato sa shi ya ji damuwa wala budda lahu minhu amma babu makawa sai ya mutu wannan hadisi akwai zantutuka da yawa da malamai suke a kansa wanda ba za mu iya yin su a yanzu ba wataƙila sai dai a darasi na gaba insha Allah amma dai zan ambata mana kafin mu rufe cewa hadisin ya daga cikin hadisan da malamai suka yi jayayyar Imam Bukhari akan ingancinsa saboda Imam Bukhari ya kaɗaitu da riwayarsa a cikin ashabul kutubus sitta ta hanyar wani malaminsa mai suna Khalid bin Makhlad al-Qatwani al-Kufi wanda ana sannafa shi a cikin manyan malamai Imam al-Bukhari sai dai kamar da malamai suka fada su Imam Ahmad ibn Hanbal sai ibn Hibbana da sauransu sai ibn Adi suna fadin cewa malami ne wanda yake kana ghaliyan fi tashayyu yana da guluyi a shi'ancinsa walahu manakir ji Imam Ahmad ibn Hanbal ya rasu shika ta 213 shi wannan bawan Allah kuma al-Imam zahabi a cikin Siru Alamin Nubala da yazo masa tarjuma ma sai da ya fada yace al-muhaddithul kabirul mukthirul sai yace al-mughrib wanda yake da hadisai gara'i da yawa yace Ibn Adi a cikin al-Kamil ya ya kawo manakiru dinsa kuma wannan ɗaya ne daga cikin manakir din wannan hadisi al'imamu ibn hajjirin da ya zo a cikin littafinsa hudassari bai ba da wata gamsasshiyar amsa kamar yadda ya saba game da hadisin illa dai abin da ya ce wato ibn adi ya tantance gara'ib ɗin da aka sami wato wannan malami da shi amma wannan hadisin baya cikin usul da aka gina littafin Bukhari akai ya zo ne a cikin hadisan falala ko mun gane bai zo da magana da akan sallah ko azumi ko tauhidi ko zakka ba zo ne akan falalar bayin Allah so da ka a wajen falala akwai wani dan sassauci wanda za a iya yi game da hadisan sannan dirayar bukhari da hadisai tana nuna zuwa ga shi ya tantance wannan ne sannan ya kawo shi daidai maganganu da suka yi akan ingancin hadisin kafin magana akan ma'anarsa almuhimmi dai hadisin tunda dai har a cikin bukhari to insha Allah karjawa zal kantara wannan tattaunawa ce ta malamai isu isu wanda zaka ga yanzu wani takadari da ya zo nan sai ya ce yawwa an samu hadisi mai rauni a cikin bukhari ai da ma ka ce idan su malamai ne suka ce akwai rauni ai sauran mutane ba za su ja ba kuma su malamai magana su da suke ta ilimi ce ba magana ce irin tamu ta san rai ba wanda mu mutanen gari kawai muna duba abin da kawai ranmu bai so ba ne sai mu ce mai rauni ne hasali ma su waɗanda suke jayayya da imam bukhari akan hadisan da suke rawatawa su kuma ba sa kawo wannan domin su abunsu wannan lakiya ce mai zaƙi da take ba su daman saƙaƙa wasu bidiyoyi kuma kamar da za mu zama jibin tana zai mana magana a kan wasu waɗanda suke ɗauka hadisa a matsayin wata farfajiya ta wasu bid'o'insu na ittihadiyya da makamantarsu wallahu alam wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah